أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid kamar man ce yau muna 21 ga watan sha'ban hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na da 1445 wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya na da 2024 sati da ya gabata mun kare babu shafa'a za mu tashi a kan babi na goma sha bakwai cikin wannan littafi inda mana yake cewa babu ƙaunullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadi malan na cewa ya bude wannan babi da wannan aya inda Allah madaukaki na cewa innaka la tahdi man ahbabt ka sani manzo sallallahu alaihi wasallam baka shiryar da wanda ka so ana nihin nan shiriwa shiriya ta dacewa ta taufiki ya zamanto ya sanya mishi zuciya ta karba abinda saƙon da Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi wannan shi ne ake ake nihi da shiriwa ta at-tawfiq sannan shi yasa yace walakin Allah yahdi man yasha irin wannan shiriwa Allah madaukaki shike da ita wa huwa alam bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani da wanda suka shiryu suka bi tafarki na Allah madaukaki amalan da ya zo a wannan gaba kala babu kaulullahi ta'ala kalal musannifu rahimahullahu ta'ala babu kaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alam bil muhtadin cikin suratul qasas qala sababu sababu nuzuli hadhihi al aya mautu abi talib ala millati abdul muttalib sababin wannan aya ayar wannan ta sabka ta kasance ne dalilin rasuwa abu talib a bisa addini ko tafarki na abdulmuttalib kama ya ati bayanu zalika fi hadisi bab malin ce kamar yadda bayanin shi zai zo a cikin hadisi na wannan babi ƙalibinu kathir محمد بن كثير رحمه الله كيتوا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم Allah madaukaki na cewa manzon shi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi innaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce ya kai Muhammad wanda tsirayen Allah da amincin Allah su kara tabbata gare ka la tahdi man ahbabt baka shiryar da wanda kaso ai laysa ilayka zalik wannan ba mulkinka ba ne ba ba dabararka ba ce ba innama alaikal balag abin da yake wajibi a kanka isas da sako kuma ka isas wallahu ya hadi man ya sha Allah shi ke shiryar da wanda ya so da rahmash da adalcin shi da falalash walahul hikmatul baliga kuma Allah madaukaki na da hikima wadda ta kai ƙarshe a bisa shiryar da wanda ya so والحجة الدامغة da hujja yankakka tabbatatta kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ke cewa laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha baka da ba shiriwarsu ba a hannunka yake ba ba a hannunka take ba walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah madaukaki shi ke shiryar da wanda ya so wa qala ta'ala haka Allah madaukaki na cewa wama aktharun nas walau harasta bi mu'mini wama aktharun nas mafi yawancin mutane da dai za a ce ka nemi shiryar da su duk da kwaɗayin da kake so su zama mumini muminai to ba za su kasance wannan ba malam yace qultu al-manfi huna hidayatut tawfiq abinda aka kore anan shiriwa ta dacewa zama to Allah madaukaki ya kirayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kirayi mutun ya zuwa addinin musulunci ya zuwa imani kuma ya karbi wannan imani wal qabul fa inna amra zalika ila Allah wannan al'amari ya zuwa ga Allah ne madaukaki huwal qadiru alai shike da iko akan wannan wa amma al hidayatul madhkurati wa amma al hidayatul madhkuratu fi qawli Allah ta'ala shiriwar da aka ambata a fada Allah madaukaki da yace innaka latahdi ila siratul mustaqim lalle kana shirya suwa ya zuwa tafarki mai kake fa innaha hidayatul dalalati wal bayan kinan shiriwa ce ta sanya hanya ta kira da yin bayani ga dokoki na Allah madaukaki ga abinda Allah ya ce ayi ga abinda Allah madaukaki ya hana kira ya zuwa ga imani fa hadha mubayyinun anillah wannan to daga Allah ne Allah madaukaki manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin wannan daga Allah maɗaukaki waddalu ala dinihi wa shari'i kuma shi ne ya yi nuni a bisa addinin Allah da shari'a Allah maɗaukaki. ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala fi sahi an ibn musayyibin عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنما لن أنبتي حديث دا إمام البخاري دا مسلم suka fitar da shi akan kissa ta rasuwa abu talib wannan kissa an same ta ne ko wannan hadisi an same shi ne daga ibn musayyib daga baban shi musayyib ya ce lokacin da mutuwa ta zo ta halartowa a batalib sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo mishi kuma a wurin akwai manya-manyan ƙureshawa jigajigan kafirci a wannan lokaci shi ne abdullahi bin abi umayya da abu jahal alhamdulillah abdullahi bin abi umayya shi ya musulunta abu jahl ne mutu akan kafirce shi wa qala lahu manzala sallallahu alaihi wasallama sai cewa amman shi ya am ya kai dan uwan mahaifina yace ba ammi sai ce ya am qul la ilaha illallah kai warka faɗi wannan kalma ta tauhidi kace lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah kalma ce wadda zan kafa ma zan kafa hujja da ita wajen Allah madaukaki zan ma shaida akan akanta ka faɗi wannan kalma ta tauhidi wa qala lahu sai suka ce mishi Abdullahi Abdullah bin Abi Umayya da Abu Jahl sai suka cewa Aba Talib a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka yi watsi ne da tafarkin Abdul Muttalib addinin uwaye da kakanni wanda muka iski muka same su a kan shi na bautar gumaka da alloli daban-daban fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam ya ƙara gayawa abu talib ya ce ka ce la ilaha illallah hallo da ya sake faɗi mutane wannan mutane suka sake maimaita min suka ce yanzu a targabu an millata abdulmuttalib fakana akhiru ma qala huwa ala millati abdulmuttalib saboda jin kunya da ganin girman su ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam shi yake kan gaskiya abin da yake faɗi game da shi haka nan ne dalilin haka ya bashi kangiya ya bashi kariya game da mushrikai amma da ƙarshe da ya ce shi iyakan tafarkin abdulmuttalib wa aba an ya kula la ilaha illallah yake ce la wannan kalma ta tauhidi la ilaha illallah faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam mazala sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan matsayi sai ce la astaghfiran na lak ma lam unha ank tabbat zan nema ma gafara in dai ba a hana ni ba kamar da wannan ba a hana ni ba in nema ma gafara to zan zan nema ma gafara Allah madaukaki saboda mene saboda abu talib amin shi ya ba shi kangiya ba ta wasa ba ya kare shi daga sharrin ƙuraishawa sun nema su kashe shi sun nema su fitar da shi amma duk lokacin da suka yi yunkuyin hakanan sai zamanto ya hana su saboda iya da kalma ana saurarawa sai Allah madaukake saukar da wannan aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen bai dace ba ga annabi hakanan ga muminai su nemawa wanda suka mushrikai gafara bayan sun mutu akan kafircinsu walau kanu uli qurba ko da dai sun kasance makusanta ne ma'abuta kusanci ne min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana a gare su cewa 'yan wutar jahim ce saboda sun mutu akan shirka sun mutu a kan kafircinsu wa an zalallahu fi abi talib Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya ya saukaswa mazala sallallahu alaihi wasallama wannan aya game da abi talib ya ce mishi innaka la tahdi man ahbabt baka shiryar da wanda ka so shiryarsuwa ta tawfiqi ta dataswa walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah madaukaki shi ke shiryar da wanda ya so da rahmar shi da falalar shi da ya so Abu Talib sai ya shiryu ya faɗi wannan kalma to amma Allah madaukaki bai so ba ya faɗi wannan kalma malam da yazo kalkashin sharhin wannan hadisi qala qawluhu wa fi sahih fadan shi da yace wa fi sahih ai fi sahihain yazo wannan hadisi a cikin sahih bukhari da muslim ba kawai a cikin sahih bukhari ba وابن المصيب هو سعيد بن المصيب بن حزم بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائز بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي ابن المصيب كنا na daga cikin manya-manyan fukaha malamai na madina su guda bakwai wanda suka zamanto sun shahara da ilimi shi ne ɗan sa'idu ɗan musayib ɗan hazin ɗan abi wahab ɗan amr ɗan aiz ɗan imran ɗan makhzum ba ƙureshi ne kuma ɗan ƙabil makhzum ahadul ulama wal fuqaha kibar sab'a min at-tabi'in na daga cikin ɗayan manyan manyan malamai da malaman fiqh guda bakwai na wanda suka tabi'ai ne a madina ittafaqa ahlul hadisi ala أن مراسيله أصوه المراسيل malaman hadisi gaba ɗaya sun yi ra'ayi guda akan cewa abin da ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye shine ake cewa mursal marasil jam'i ne na mursalun mursal tabi'i ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza sai dai ana lissafa shi cikin jerin gwanan nau'i na hadisi mai rauni domin an saryar da wani wanda aka sarya sahabi ne ko ba sahabi ba ne ba dalilin wannan sai zamanto an sanya shi cikin jerin gwano na da'ifi inda sahabi ne aka sarya to tabbat sahabi sahabbai uduli ne ba a tuhumar su da ƙarya ko da munahuci ko da abin da ya kama da haka adalai ne Allah ya adalantar da su amma tana yiwa ya zamanto ya ji wannan hadisi daga wani wanda ba sahabi ba na'am amma duk da haka malamai sun ta cewa an dai marasil ne mursal ne hadisi mursal to wannan hadisin shi na daga cikin mafi ingancin hadisai wannan mursal wa qala ibn al-madini ibn al-madini yake cewa afwan la a'lamu fi tabi'ina awsa ilman min bin san ba wani mutum a cikin tabi'ai su kuma tabi'ai wanda suka yi zamani da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna masu imani suka mutu akan haka nan kamar yadda sahabbai wanda suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ji wani abu da gare shi ko suka gan shi kuma suna imani akan manzancin shi suka mutu akan haka nan Ibn al-Madini yake cewa ban san wani mutum ba daga cikin tabi'ai wanda ya yi shi ilimi mai yalwacin ilimi kamar shi mata sanata ba da 90 ya rasu hijira tana da bayan shekara 90 da hijira wa kadna hazar 80 kuma ya yi gab da shekara 20 shekara 80 gabanin ya rasu kenan wa abuhul musayyib sahabi baban shi musayyib kenan sahabi ne baqiya ila khilafati Uthman radiyallahu anhu kaza jadduhu hazm ina ya ya iyara ya har zuwa lokacin khilafa ta Uthman radiyallahu anhu haka kakan shi hazm shi ma sahabi ne sahabiyun ustushhida bil yamamati ya rasu a yakin yamama qawluhu lamma hadarat aba talib al wafatu qala ay alamatuha wa muqaddimatuha lokacin da alamomin mutuwa suka halarto wa Aba Talib na alamomi da harin shiga mukaddima abinda da an ga wannan irin alama ana ana ga alama cewa wani rasuwa zai imma ya zamanto kai kawon lumfashi ko kuma abin da ya kama da haka قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم fadar shi da ya ce mazala sallallahu alaihi wasallama ya zo mishi yuhtamalu an yakuna al-musayyib hadara ma'a al-ithnaini tana yuwa wannan ma'ana ta dauki cewa musayyib kinnan ya halarto tare da shi da wannan mutane guda biyu abdullahi bin abi umayya da abu jahl fa innahuma min bani makhzum kuma suna daga kabilan makhzum وهو أيضا مخزومي كما هل لو شما دان قبيل المخزومي وكان ثلاثة إذ ذاك كفارا ألوكتنا من متاني قداؤك كافرين بس مسلم تبا فقتل أبو جهل على كفره أكا كشي أبو جهل أبسا كافر تنشي وأسلم الآخران سوكما سورا قدابيو سكا مسلمتا قوله يا عمي munada mudaf kira wanda aka kiraya ne amma aka raba shi yajuzu fihi ithbatul ya wa hadfiha ya halitta atab wa hadfuha ya halitta a tabbatar da ya a ce ya ammi ko kuma ka ce ya am kuma ya halitta a shahi wannan ya ya unnisba hudifatil ya huna ana an shahi ya وبقيت الكسرة دليلا عليها sai kasara ta wanzu a matsayin dalilin cewa akwai harafi wanda aka shahi shi ne ya. Ƙauluhu farashi da ya ce, "Ƙun la ilaha illallah, a marahu an ya ƙulaha." Manzala sallallahu Alaihi Wasallama ya umarci ba talibi ya faɗi wannan kalma, li ilmi abi talibin bima dallata alai, saboda ilimin abu talib, masaniyar abu talib da abinda wannan kalma ta kumsa, ya san ko menene ake ne. ana nihin tauhidi tsantsa kadaitar da Allah madaukaki da bauta min nafi shirk billah da korewa abokin tarayya da Allah madaukaki wa ikhlasul ibadati lahu wahda da tsarkakar da bauta ga Allah madaukaki shi kadai fa inna man qalaha bi ilmin wa yaqinin faqad bari'a min ash-shirk wal mushrikeen wa dakhala fil islam domin dukkan wanda ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah da ilimin ma'anarta da yaƙinin abinda ta kumsa faqad bari amina shirk to tabbat yayi watsi da shirka ya barranta da shirka wal mushrikin da mushrikai wa dakhala fil islam kuma ya shiga cikin musulunci li'annahum ya'lamuna ma dallat alayhi domin larabawa ne sun san abinda wannan kalma ta kumsa take nuni akan shi na yin watsi da gumakansu wanda suke bautawa wa fi dhalika alwaqt lam yakun bi makkata illa muslimun aw kafir a wannan lokaci a makka babu wani munafiki ko dai mutum ya kasance musulmi ne ko kafiri babu munafici yasa kafiri zai gwada kafircin shi karara babu tsoro babu munafici kawai shi kafiri ne ya da kafiri ne fala ya kulaha illa man taraka shirka wa bari amin ba wanda yake wadin wannan kalma sai wanda ya bar shirka kuma yi watsi da shi walamma hajarar nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila madina lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka yi hijira zuwa madina kana fiha almuslimuna almuwahhiduna a cikin madina akwai musulmi wanda suka kadaitar da Allah madaukaki da bauta wal munafiquna kuma akwai munafukai wanda suna jin tsoron su bayyanar da kafircinsu ya zamanto a yaƙe su allazina yaquluna habi alsinatihim wa hum ya'rifuna ma'anaha lakin la ya'taqiduna wanda suke fadin kalma ta tauhidi la ilaha illallah da halashinan su amma zukatan su basu kumsa basu yarda da wannan ba sun domin sun san ma'anar da wannan kalma ta kumsa kuma ba su kudirce da wannan ma'ana ba lima fi qulubihim min al'adawati wash-shakki war-raib na abinda zukatansu suka kumta kumsa na adawa da musulunci da manzala sallallahu alaihi wasallama da shakku da dai hallau shakku ko kwanto fahum ma'al muslimina bi zahir al'amali dun al-batin suna tare da musulmi a zahirin ayyuka za su yi sallah su yi azumi sai ya hajji kai har su je yaƙi amma kuma wannan a zahiri ne amma a cikin zukatan sabanin haka nan ne wa fi hal yahud a cikin madina akwai yahudawa akwai banu kainuka akwai banu nadir duka wannan yahudawa ne وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر Mazala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su a nan Madina lokacin da ya hijira sai dai yayin yarjejeniya da su akan babu yaki tsakanin su kuma wani ba zai taimakawa wani wani azzalimi ya zo ya yaki wani daga cikin su amma Yahudawa saboda makircin su suka saba wannan alkawari da Mazala sallallahu alaihi wasallam ya dauka tare da su suka nema su kashe shi sallallahu alaihi wasallam نعم قال وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر وواعدهم بألا يخونونه ولا يظاهر عليه عدوا سكر يدعو مسو القول cewa ba za su ha'ince shi ba sallallahu alaihi wasallam kuma ba za su taimakawa wani makiyi ba ya yaƙe shi sallallahu alaihi wasallam kama huwa mazkurun fi kutubul hadisi wasiyar kamar yadda ya zamanto abu ne an ambace shi a littattafan hadisi da littattafan tarihi qawluhu kalimatan fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wata kalma قال القرطبي قرطبي امام القرطبي رحمه الله كتاب بالنصب كلمه على انه بدل من لا اله الا الله قل لا اله الا الله kenan kaman matsayi a wannan kalma ce ta la ilaha illallah wa yujuzu raf'u kuma ya halitta kace kalimatun ala annahu khabarun mubtada'in madhu absa labari labari ne na mubtada wanda aka shahi shi qawluhu hajju laka biha inda Allah qala huwa bi tashdid al-jim kawa jim shadda hajju min al-muhajjati shine fadin dalili da hujja kawo hujja wa fihi dalilun ala anna al-a'mal bil khawatim cikin wannan hadisi hallo akwai dalili kan cewa ana lura ayyuka ana lura da ƙarshen su ne abinda ƙarshen aiki ya kasance domin aiki na farawa da na aiki na iya kasancewa mai kyau daga farko kuma ya zamanto daga ƙarshe ya lalace kamar yadda na iya kasancewa daga ƙarshe lalatar da farko lalatacce daga ƙarshe kuma ya zamanto na kwarai ne na kirki kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta fitar da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuka ana lura da ƙarshen su ne li'annahu law qalaha fi tilka al-hal da dai zai faɗi wannan kalma a wannan hali da yake ciki kuma hali kana iya cewa halun ko halatun ma'anarsu guda ɗaya. Mutaƙidan ma dallata alaihi mutabakan ma'an nafi wal isbat minan nafi wal isbat la nafa'atu wannan kalma da ya faɗe ta iya ƙudirewa abin da ta yi nuni a kan shi wanda ta dace ya da ma'anarta ko abin da ya ƙudire ya dace da abin da ta kore ta tabbatas to da wannan kalma ta amfane shi qawluhu faqala lahu fadar shi da yace sai suka ce mishi atargabu an millati abdul muttalib yanzu za ka yi watsi ne ka yi kyamal tafarkin abdul muttalib addinin abdul muttalib zakkarahu alhujjatal mal'una sai suka tunatar da shi da mummunan la'alantaccen hujja wadda ta kafirci ce ta shirka allati yahtajju biha al-mushrikuna 'ala al-mursalin wanda mushrikai suke kawa hujja da ita suke kawawa manzanni hujja kan cewa ai su suna kan tafarkin uwayensu ne da kakanninsu ka kauli fir'auna li Musa kamar yanda fir'auna ya cewa Musa fama balul qurun al-ula ka ba labarin karnoni zamunnukan da suka wuce wa qawluhu ta'ala da fada Allah madaukaki da yace wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun haka mushrike suke cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir haka nan ne bamu taba aiko wani mai galgadi a wani gari ko alƙarya gabaninka illa qala mutrafuha sai wa'anda Allah madaukaki ya ba dukiya da matsayi sai sun ce inna wajadna aba'ana ala umma ai mu mun samu uwayenmu ne akan wani tafarki akan wani addini wa inna ala atharihim muqtadun mu kuma akan guraban su ne zamu tai ba za mu bar ba addinin uwayenmu wanda muka gada da uwaye da kakanni kansu zamu su ba zancen Allah ba addinin Allah suke zance ba addinin uwayensu qauluhu fadan shi da yace fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama fa'ada manzala sallallahu alaihi wasallama ya kara mishi umarni yace ka ce wannan kalma la ilaha illallah su ma suka ce mishi a'a yanzu za kai watsi ne da addinin da tafarkin abdul muttalib fa inna millata abdul muttalib huwa shirk domin tafarkin abdulmuttalib shine shirka da Allah madaukaki wa huwa ashirku billah fil ilahiyyati shirka da Allah amma ba a cikin rububiya ba a cikin ubangijintaka ba a cikin allantaka ba a allantaka ba a cikin ubangijintaka ba afwan wa amma rububiyatu faqad aqarru biha kama taqaddam game da ubangijintaka to wannan sun yarda da cewa Allah shine ubangiji shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai arzitawa shine mai sanya rashin lahiya da abin da ya kama da haka waƙad kala abdulmuttalib li abraha lokacin da abraha sarkin habasha ya zo ya rogaje ka'aba ya tattara raƙuman abdulmuttalib ya gangama ya ce aje a gaya mashi ga na zo na tattare raƙumansu sannan kuma ga ni zan rogaje ka'aba sai abdulmuttalib ya ce mishi ana rabbul iblis da ya zo a yi shawara a barzancen rogaje ka'aba sai ce a'a ni fa ni ne ubangijin wannan raƙumma walbaitu lahu rabbun yamna'uhu mink shi kuma wanda gida ka'aba tana da ubangijin da zai hana ka ka rogaje ta na'am kenan sun yarda da wannan rububiya ta Allah madaukaki abinda ba su yarda da shi ba shine a bauta mashi shi kaɗai to wannan ba su yarda ba ta suke ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa قال وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه wannan magana sun faɗe ta lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam iya wajen amman dan uwan mahaifin shi lokacin da yace qul la ilaha illallah istikbaran anil amali bi madluliha nan sun haɗu wannan kalma ne girman kai da aiki da abin da ta kumsa kama ƙala Allah ta'ala anhuma kama yadda Allah maɗaukaki ya faɗi game da su wa an amsalihima da makamantansu min ula'ikal mushriki na na wa'ancan mushrikai innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastaghfiru sun kasance idan an ce musu su ce wannan kalma babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah za ka same su yastakbirun suna girman kai za su yi watsi da faɗin wannan kalma wa yaquluna a inna la tariku alihatana alihatina li sha'irin majnun yanzu suna cewa yanzu za mu bar allolinmu wa'anda muke bauta musu saboda wani mawaƙi taɓaɓɓen mai taɓaɓɓen hankali duba kaga zalunci na mushrikai wanda gabanin a ce ya ce shi manzo ne babu mutum da ya zamanto amintacce kamar shi kuma sun tabbata ba mawaki ba ne amma saboda kiran karya da zalunci suka ce a tunda yanzu ya iya da'awa a bar bautar gumaka a kuma bautar Allah shi kadai sai suka danganar da shi ya zuwa waka da hauka فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها عن نفي عبادتهم الآلهة الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله Allah madaukaki sai ya bayani cikin wannan aya cewa girman kan da suka yi game da su haɗu wannan kalma ta tauhidi dalilin abin da ta kumsa na kore bautarsu da suke wa allolinsu wanda sun kasance suna bauta musu kuma bayan Allah kuma bayan Allah madaukaki فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن domin wannan manuha ta wannan kalma bisa kore ba wani abin bauta kuma bayan Allah maɗaukaki to wannan ya kasance dalili ne wanda yake cikin wannan ma'ana wannan kalma ta la'ila ta dammunin wa dalalatuha alaihi wa alal ikhlasi dalalatu mutabaka kuma hallau hujja da take cikin wannan aya akan cewa bautawa Allah maɗaukaki shi kaɗai to abu ne wanda ta dace da manufarta don ka ce la'ilaha illallah to wannan ta ƙumshi kore dukkan wani abin bauta kuma bayan Allah maɗaukaki illallah kuma ka tabbatar suwa Allah maɗaukaki wannan bauta kenan sai ta ƙumshi cewa bautar da za ka yi ba wanda za ka wa sai Allah maɗaukaki ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه kuma hikima ta cewa Allah maɗaukaki bai shiryar da Abu Talib ya zuwa musulunci ba domin Allah ya yi bayani yawa bayan shi bayani akan cewa shiryarsuwa ya zuwa gare shi ne take shi ne mai shiryarsuwa wahuwal qadiru alai kuma shi ne mai iko a bisa shiryarsuwar nan duna mansuwa kuma bayan wanda ba Allah maɗaukaki ba ne ba ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
and direct